الفاتح ما أملك الخاتم ما سمعنا سرعك بالحق والآلي أسرارك المستقيم علي حق قدري ومسكاك العزيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم yanwa masu girma manyan shugabanni wanda su halartu a wannan waje mai albarka a wannan munasaba munasabar mu ba don komai ba don tunawa da maulan mashau ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda aka haife shi a irin watan da ya huce wanda gashi har zuwa yanzu har zuwa bayan yanzu ma banda dosowar azumi amma saboda irin gudunmawar da shehu ya bayar a addini gudunmawar da ya bayar a musulunci gudunmawar da ya bayar a rayuwar al'umma har yau tuna shi ake ana begen zamaninsa ana begen rayuwarsa ana begen matsayinsa ana begen a ce an yi koyi da shi kowa yana burin ina ma a ce ya samu dangantaka gare shi ko kaka ne mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu alhamdulillah mai munna a nan saboda haduwar mu akan son bayin allah ne musamman kamar maulan musho ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda yake ya samu fice musamman a yau wanda ya yanda yake fada in dai a fada fagen san manzon Allah ne ko fagen begensa to ya riga ya tsere ya riga ya yi gaba yana fada fa baini wa bainal malihi na sarabihun hururun fa majibat lima da hiya sarbahu فشيري أوصاف الأمين وإنها أديمة كفء فهو أحمد يسره يسأل أبي فجن san manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a fagen yaban manzan Allah to shi Ibrahim ya yi fice wanda kuma wannan matsayi da ya samu na san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gadan masa da duk abin da ake nema ya gadan masa da duk matsayin da wani kafin shi bai kai ba yanda ya yake faɗa wa za kulluhu min hubbi afrali mursalin alayhi salatu lahi wa tul sha'riha wannan duk matsayi da na samu ba dan kome ba ne dan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine mafifici a cikin baki ɗayan manzannin Allah shi yasa alhamdulillah muna gode wa Allah da ya azurta mu da san shi muna gode wa Allah da ya azurta mu da wannan haduwa da muka yi a kan nuna ƙauna da soyayya daga ga maulan musho ibrahim radiyallahu ta'ala anhu muna roƙon Allah ya ƙara mana son shehu ya ƙara mana tsayawa ga matsayin shehu wato inda shehu ya ƙoƙarin tsaye da mu Allah ya ƙara mana riƙo da haka da tsayawa kyamkyam akan wannan musamman a yanzu da ake samun dewa masu da'awar dangantaka ga shehu amma kuma gaba ɗaya suna yi wa tsarin na maulan mushewa ibrahim radiyallahu ta'ala nu wani hawan kawara ko wani ketawa gaba ɗaya wanda maulan mushewa radiyallahu ta'ala nu bai taɓa yadda da haka ba tun a zamaninsa naman allah ya jarrabe shi da masu irin wannan da'awar yadda allah yake faɗa ne daman ba a taɓa samun wata wani tsari na Allah ya bayyana ba sai shaitan ya fito da nasa ya fara da wannan yadda Allah ma da kansa yake fada mana ne ma sana in ablikan min nabi wala rasulillah idza tamanni alqa shaytan fi umniyya duk sanda aka sami wani manzo ko wani annabi na Allah ya tsaya kiran bayan Allah ga Allah yana faɗa kalmar Allah to sai shaitan ya turo nasa zamanin manzan Allah an yi an yi irin su salamatul kazzab wanda ban labu shubra ne ke faɗa salamatul kazzab yabu salamatul kazzab hawala kaunahu sharikan lahu fil amri mahara ta mashriqi to haka duk daga baya ba a taɓa samun wanda zai tsaya ga Allah ba sai a shaidan ya turo nasa yanda shawar yake faɗa ne tafarki biyu ne da tafarkin Allah da tafarkin shaidan kuma haka abin zai ta tafiya har a koma ga Allah har lokacin da zai zamo gaba ɗaya ba sauran halitta a doron ƙasa sannan ne kuma in an kai ga tashin alkiyama za a nuna tsarin Allah za a nuna tsarin shaidan kowanne ga yadda ya ja mabiyansa ala kulli halin dai yadda Allah ya alkawari duk yadda shaidan ya yi kokari a kai sai ya batar to amma Allah sai ya nuna karshe ga wannan batar wata sa fa yasahullahu ma yuki shaidanu summa yukibullahu ayati shi yasa muna gode wa Allah kuma irin wannan kalubale da ake ta samu a hanya ta Allah ba don komai ba ne ai daman dan a gwada na bayan a ga irin rukunsu da tsarin na Allah sun rike shi tsantsan in sun rike to shi kenan su ma sai su tashi su yaƙi a kan sake bayyana ya tsarin yake ne a haƙiƙa don kautar da ɓannan masu ɓanna ko yaushe yanda muka ji hadisi cewa ya hamilu hazal ilma an kulle salafin khalafin udu yantuna anhu ɗugyan ɗagin warararar lawalin da sauransu koyaushe za a samu na kirki da zai zamo sun rike tsari na hakika wato tsari na gaskiya wanda wannan rikewar tasu zai sa su kore wannan duk masu tsanna daga tsarin a koyaushe tsarin gaskiya tafiya ta daidai ba ta rabo da a ce ga wasu wanda suke ta kokarin kau da ita domin a kullum shaidan ba abinda baya so irin ya ga bayan Allah sun kama hanya Allah musamman kuma in an takaita hanya gare su yadda maula mushawar ibrahim radiyallahu ta'ala ne ya zo ya takaita hanya hanya ta zama gajeriya wanda wannan dole ya fusa ta shaidan dole ya sa shaidan ya sake daukan makamai ya turo mabiyansa ya za a rinda kautar da mutane daga hanyar da da'awar cewa ana kan hanya shi yasa a koyaushe dai mu gane a hanya daidai da gaskiya da ɓata koyaushe wannan ba zai taɓa shakewa daga doron ƙasa ba duk inda gaskiya ta kai da kasuwa sai ɓanna ta zo duk inda ɓanna ta kai da ɓannarta to sai gaskiya ta zo haka abin yake dindindin akwai runduna ta shaidan wanda Allah ya faɗe su ala ina hukun shaidani kuma alhasu inda na shaidan su ne a ƙarshe za su yi hasara amma da hasara da suke ba wai fa za a samu sun kau gaba ɗaya ba ta yi su hasara a ga sun yi lukuf amma ɗan tafiya ɗan kaɗan sai an ga sun sake tasowa akwai runduna ta Allah ala ina hiballahi kuma galibuna كتب الله لأغلبن أنا ومسلمي إن الله قوي عزيز الله يا رجاء قدر شوى أكوي وشي لما ننسى قال برنكاسا ko an so ko an ƙi shi ya samu gode wa Allah da ya ba mu riko da wannan tsari na maulanmu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da alama kenan ba a tsara wani abu da za a yi ba ba da Allah kuna nan amma a ce ba a yi ajanda ba alhamdulillah nake ganin ai wala Allah abinda za mu yi kasidan nan ra'iya da aka karanta ko a dawo a fassara ta a gurguje ujiru ya farkon da yake to ina diwanin to bismillah aja ujiru liman yawi ilayya shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake ni din nan duk wanda ya taro gare ni ba makawa sai na tserar da shi ba makawa duk wanda ya taro kansa gare ni inda ya taro wata hakika ce to ni dinnan sai na tserar da shi me ya kawo haka li'annani domin ni dinnan da kuke gani khadimun lidahal ashimi ya ajiru me hidima ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin danganawa ga bunu hashim ajiru wanda yake kamar ya bani aiki ne in masa duk aikin da maulamu shi ibrahim radiyallahu ta'ala nu yake yi aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa hai yi alkawari ya ramana ya ba da garanti na cewa duk wanda ya taro gare shi ba makawa sai ya ga ya tserar da shi shine ujiru liman yawi ilayya li'annani hadimun lidahal hashimi ajiru wanda baitin yanda ya fara kusan haka ya kare ya fara da ujiru ya kare da ajiru shi yasa wani nau'i ne na balaga wato mai da ƙarshe ga farko yanda abu ya fara a ce kuma da haka ya ƙare a asiru shau ya ce ina ta ƙoƙari a rayuwata abin da na sa a gaba lifakilil asara in ga na kwanto wanda rayuwar duniya ta riba ce wanda hanyoyi na bata suka ribace su li'annani domin ni kaina aladaharatul mahira lali asiru ni kaina an kama ni an ribace ni ga halarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake mai shafe bata ni din nan halarar manzon Allah ta kama ni ta mai da ni a matsayin wani kamar bawanta ba abin da nake sai abin da halarar nan ta dora ni a kai shi yasa ni a gaba ɗayan rayuwa ta aiki na shine in ga na kwanto wanda wani abu daban ya ribace su ba manzan Allah ba babban burin maulan mushaut ibrahim radiyallahu ta'ala anhu shine a ce kowa ya bar kome ya rike manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan a yanzu mun ji wasu suna cika baki da cewa yau a kyale komai a kama manzan Allah to sun makara ai an riga su ai maula mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya riga su a wannan domin shi ya ce ma gaba daya an kamo shi an mai da shi bawa a halarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba abin da yake sai abin da halarar manzan Allah ta ɗora shi a kan yi bai san wani abu daban ba ba halarar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam shine asiru lifaki lil asara li annani la daharatil mahir li asiru tsakanin asiru na farko da asiru na ƙarshe akwai cikakken jinasi wanda ya irin ake kiran wannan shi da asiru na farko fi'ili ne murari daga sara ya yi aiki ko ya yi ƙoƙari shi ko asiru na ƙarshe a suna ne suna ne a sunan mafuli ne daga asarahu ya asiru rufahu asiru asarahu ya ribato shi ya kamo shi ya asiru rufahu asiru fa'ilu ne mai ma'anar mafulu shi yasa da farkon fili ne na ƙarshe suna ya zamo mai jinafi mustapha ko a tunda ɗaya suna ne ɗaya fiye amiru shau ya ce a kuma a nan a gurguje za a fassara kasida amma dai a nan babban istina a gare mu mu musulun shau ibrahim radiyallahu ta'ala shine mu tsaya mu bincika da a wadda muke ta cewa mu masoyan shehu ne radiyallahu ta'ala no ta hakika ce ko ko zarar da awar bisa gaskiya ne muke da awar ko ko bisa zarar cika baki idan dai a gaskiya ne muke da awar to shehu ya faɗa mana kokarin abin da ya sa a gaba asiru lifakki asara to mu a kanmu muna irin wannan kokarin muna kokarin mu ga mun kwanto kawunan mu muna ƙoƙarin mu ga sauran bayin Allah da wasu hanyoyi daban-daban suka ribace su muna ƙoƙarin mu ga mun farko su mun tsora su a kan hanya ta hakika hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuwa shine babban ƙalubale da ke fuskantar kowa a cikin mu a yau ko a jiya ko a shekaran jiya a wannan watan ko watan da ya wuce a bana ko bara wani aiki kai wani aiki kuka yi wani aiki muka yi na muga mun kwanto duk wanda wata hanya da ba daidai ba ta kama ta ɗauri wani aiki muka yi a yau a kan wannan inda hakika mu masoyan shehu ne inda bisa gaskiya mu masoyan shehu ne ba wajibi mu tsaya mi aiki irin aikin da shehu yi shehu da Allah ta'ala ne da ya tashi kawowa ma sai ya kawo fi'ili murari don ya nuna me tajaddudi da istimrari cewa a kullum a haka yake a koyaushe a haka yake babban abin da yake ya sa a gaba shine ya za a yi ya kwanto wanda duk wata hanya da ba daidai ba ta kama ta ɗauri ya za a yi a kwanto a tora a kan hanya wadda take daidai wanda wannan shi ne wajibi mu ci gaba da shi inda muna bin shehu rari Allah ta'ala na hakikarfi amiru shehu yace ina yin awo da kulle muslimina ga dukkan wanda halin fari ko halin rashi ya samu me yasa li'anna ni domin ni la daharatul mahirra la li'amin na samu matsayi a wajen halar manzo wanda yake mai shafi bat wannan yasa duk wanda ya zo min da wata bukata sai ya ga na biya bukatar nasa domin na samu matsayi a halar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masu zuwa ga shehu iri-iri ne akwai wanda daman bukatu duniya ne ta kai su to yadda maulana shoji da ga wasu yake faɗa a cikin wanda sai dai ga shi ba a shehu ibrahim akwai wanda da su suke hidima amma da ya dawo su ake wa hidima kan hadimin tsara mahaduma da yawa wanda ya je ga shehu yana kamar bawa amma sai gashi ya dawo sarki ya dawo shugaba shi ya sa irin waɗannan a ce shehu ya ci da su ko bai ci da su ba ya ci da su ya yi musu awo ko bai musu awo ba ya yi musu awo ya ba su da abin da su je neman akwai kuma wanda daman abin da ya kai su ga shehu radiyallahu ta'ala anu a nuna musu gaskiya a nuna musu yadda abu yake fi hukunci ba sun je don neman wani abu na duniya ba ba mulkin duniya suka je nema ba ba komai ba a a nuna musu tsari su tsaya a kai wanda su ma sun samu wannan an nuna musu tsarin kuma alhamdulillahi sun tsaya a kai shi yasa ne kowa da tasa bukata wani musulunci ne dangane da cewa abin da yake bukata na duniya ne wani kuma musulunci ne dangane da cewa yana bukatar ya san tsarin Allah ya san ya zama ya tsaya a kan wannan tsarin kuma sai wanda suka je wajen shehu ya ba su shi ya sa yadda ya faɗa amiru da kullum musulki na li'anna ni la da harratil mahir la li amiru ya tabbata ai ba wanda ya je ya tsaya a halar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har ya sami matsayi a halarar bayan Allah ma wanda suka amsa bayan Allah in ka je gare su ya zamo kai musu hidima sun yadda kai din da mai musu hidima ne to ai duniyar nan sai ta zamo sai ka sarrafa ta ma yadda kake so za ka sarrafa ta kuma ta sarrafa inda sai ji mustafa bakari yake faɗa a wurin sahar cewa abidun walakin muluka abiduhum wa khadibuhum amsaluhum qawlu hadib wannan bayi naka ya ubangiji bayi bayi ne amma kuma saboda matsayin da suka samu ya zama sarakai ma su tunda juya su sarakan sun koma kamar bayan su wa hadibuhum mahallin shahid wanda ya tsaya musu hidima a misalin hulkomin hajjima duniya gaba ɗaya sai ta koma hidima take ba. Dole ya jira da manyan bayan Allah ya hidima ya samu wannan matsayin a ce duniya hidima take masa balle kuma wanda hidimar ta su gaba ɗaya ga manzon Allah ne. Sallallahu alaihi wasallam kuma har ya samu matsayi a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda Maulana Shehu Ibrahim Kalewa ta'ala an ya samu matsayi. Ai da mun abu ne ɗan kaɗan ma ashe ka je masa da bukata bukatar ka tariya ka je masa da bukata bukatar ka tariya wata kisa da jikar shehu sai ne hassan zif imam yake bayarwa a cikin yawata-yawatan da yake a amerika shi da tawagarsa sun je wata jiha ta amurka suka sauka a babban birnin jiha sun tafi hotel za su sauka sai wani ya bar su da suka shiga hotel sai ya je reception din ya ce wa'annan a ba su ɗakuna a ba su duk abin da suke bukata a rubuta a akawun ɗina bai san su ba bai taɓa ganin su ba shi kenan cewa sosai ya sauka da shi da tawagarsa aka yi sai musu goma ta arziki ga wani babban mutum ya ce ya tsaya ya ji ya gani duk abin da za a yi ai da sunansa zai biya shi kenan cewa sosai yana saurare ya ga mutum ya zo wajensa da ya zo ba sai kashe gari ya zo cewa sosai suka gaisa ya tambaye shi ya ce ni da ganin kun shigo na san kudin nan da gani na Allah ne ni kuma na da wata bukata wajen Allah na sayar da zai yau shekara guda ke nan abin yana damu sai ya haka mutum ya tambaye shi wata bukata ce kake da ita ya ce mata ta ce ta bani yau shekara guda ba san inda take na neme ta na neme ta na bi ta hanyar da zai ni kuma gaskiya ba zai iya rabuwa da ita ba na rabu da ita kamar raina zai fita shi yasa da ganin ku rasa kuna Allah ne na san ba abin da ya gagara Allah to na san sai zai to shikenan sai ka aka sake wani kwanan to an san sai zai kira wani cikin muridan da suke tare cewa to me kake gani za a yi akan matar mara ko mutumin nan da dawo masa kaji shi da abin da ya mana akan matarsa ta dawo ne sai ga mutumin ya shigo da gaggawa ya ce daman na faɗa ai da ganin ku na san ku na Allah ne yanzu nan sai mun wa bayan shekara guda ina ta neman ina ma take na rasa amma yanzu yanzu na ita da kanta sai mun wa kaga ma kafin ai kome daga yin hidima bukata ta yi shi yasa abidun ولكن الملوك أبيدهم وخادمهم أمثاله الكون هادم shi ya sa to idan ji kai shau irin wannan ta abu a hannunsa to ba na shau wanda an san je irin karamomi na shehu da zai zama ta alanu wanda ya bayyana kuma wanda ya zama rabu shehu tudani Usman yake bayyanawa a kasidar sakafiya ta ƙarshe a cikin mai cewa ai mu yanzu ma tafiyar mu ba wai ta karama hissiya ba ce ta karama ma'anawiya ce a yanke fage zuwa ga Allah a ƙanƙanin lokaci duk karama da za a nuna ma a halarar halitta me sai ce ita ai ba komai komai ba ce amma a ce a wakaci kaɗan kayan ke fage na tafiya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka shiga halaratu asma'i ka shiga halaratu sifati kai ka kai ma kai bana'i a halaratu sifati ɗan shi ne babbar karama shi ne babbar karama ba wai wannan karama hirziya amma dai wannan karama hirziya tana nan wani sai da ita za a gamsar da shi wani sai da ita za a gamsar da shi koyaushe masu kira ga Allah suna gamuwa da nau'i-nau'i na mutane wanda hatta a zamanin shugabansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa kira ga Allah tabaraka wa ta'ala kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin awan ana wa man tabi'a to ko shi a zamanin sa kaga an yi karo da irin waɗannan wanda za su ce su ba su ga karama da siriya ba ba za su ba da gaskiya ba ba za su ba da kai ba za su ba da sai da kai irin su rukana sun zo gare shi rukana gwanin kokawa ne gwanin fada ne yana takama da in ya ɗora kafa haka a ƙasa mutum goma su zo ƙarfafa su yi su yi su daga amma ba za su iya dagawa ba ƙasa so nan ya dire a ƙasa a ce ai ga wanda yake Allah ne ya aiko shi yiwu Allah ne ya aiko shi ya kawo da nima a dokan an kada kai din za ka yadda yi mutane mun dora kafa a kasa da mutum goma za su taru ba za su iya dagawa ba waye zai kada ni Allah sallallahu alaihi wasallam ai kokawar aka yi kokawar aka dafara shi da kansa aka sake aka sake dafara shi yace na da Allah ne ya aiko kaga wasu da nan ba sun ga karama hissiya ba ba za su ba da gaskiya ba amma akwai wanda su gaba ɗaya ba da wannan suka damu ba kawai nuna musu Allah ya tsarin Allah ga yadda za a yi aje ga Allah shi ya sa amiru da kullum musulmina li'annani la da harrati limahir rala li amiru nasiru za a fi bi amri mukab alhamdulillah in ne muna kan gwadabanmu in ne muna kan tsarinmu ba mu bauɗe ko ƙaƙa ba sanda al'umma sanda sauran jama'a suke cikin tsoro mu muna cikin aminci naziru za hafu bi amri farabbuna domin ubangijinmu subhanahu wa ta'ala bi daha wa man yawi ilaihi nasiru ne taimakawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da duk wanda ya bai da baki ɗayan lamarinsa ga manzon Allah in ne ka yadda ka mai da baki ɗan lamarin daga manzon Allah to ai ka tabbata Allah zai taimake ka shi yasa a nan ma ɗan uwa akwai wani ƙalubale da ya kamata mu gane ana fama da rigingimu ana fama da rikice-rikice iri daban-daban ana fama da a zo har gida a kama ɗan adam a ce sai ya ba da kaza ko an biya kaza a kama akan hanya aini aini wasu wuraren noma ya gagara wasu wuraren tafiya mata gagara da sauransu to amma duk ya jawo barin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam barin tsarin manzan Allah dangane shi ya fada farako ila wannan yawi ilaihi nasiru ai ubangiji ba makawa zai taimaka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fada haddar rantsuwa inna lanansuru rusulana wallahi mu Allah su nake mai kiran zannu. Wanda zai na amini, amma wanda suka yi imani na hakika, jira ya ci duniya ba wasu an je lahira ba tun a nan duniya. Inda an yi imani na hakika, an tsaya wajen shugaban mu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka komai a duniya. In kaga wani lamari yana kwagara to an bar wajen manzon Allah. an barka da manzon Allah ne an kama wani abu daban ana hangen kotarin ne za a samu mafita amma lamari hakika a dawo a rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rike tsarin manzon Allah a ƙara fana'i a hadarar manzon Allah a farkon komai daman Allah ya faɗa cewa duk yadda abu ya kai duk yadda abu ya kai nasara ta Allah ce nasara ta manzannin Allah ce inna lazina ya ayyuha duna la rasulu ulaika fi nazalli kataba Allah la aghlibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz da ce ba yi sun san ma'anar wannan ayoyin guda biyu ai da an fi karfin komi ƙasar za a aiki da haka ayyar da Allah ya faɗa ya fitar Allah na agari bayan na yana zatar Allah zai rubuta abu zai kadara abu wai abin ya zo saɓani yadda ya rubuta zai ce ba zai yi ba amma bayan tsarin Allah shi ya kawo ake hanyar ana da wata mafita daban shi ya sa a kullum Allah yake jarraba mu ya ga za mu samu mafitar ko amma mu dawo riko da tsarin Allah ne riko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi kansa da tsarin Allah ne yana jin sunayensa siratul lahi ko yana jin sunayensa siratul lahi tsari na Allah ne ne babban tsari na Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kana riko na Qur'an ya rabi lahu wa yasa'u bi sa'i a fara fara fara ubangiji ne da hawa yawi dai nasibu mai taimakawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya taro gare shi hakikanin taro ba wai tarowa ta da'awa ba tarowa ta hakika. Bashir Gida Abdullahi begen da nake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya amsa sunan bawa na Allah gaba ɗaya saboda me shi ne wanda aka yi wata dalle ta dalle da ba a yi ga wani ba duk wanda ya san Allah to galibi yakan san Allah ta ɓangaren wata sifa wata ɓangaren wani suna amma a ce an san Allah ta ɓangaren zatin sa tsantsa to sai manzon Allah تجلت له ذات معين ساذجا وذلك معنى كل عنه القوارب إن عن وجه شوران رضا تعالى عنه يكيف يسا تولم sai zama shi ne ya amsa abdullahi hakikanin amsawa har ya zama shi kaɗai aka kira haka a ƙur'ani wai na hukar ma ƙama abdullahi ya ruhu kado ya kono na alaihi lubada a shauki abdullahi da gida ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam Ahmada wanda ya kowa tsayawa ne ko ga Allah wanda kuma a cikin halitta gaba daya ba wanda ya tantance a yabe shi kamar sarki ne wanda yake jagora ta shugabana hamani manani ya hana ni bacci a koyaushe dare babu da nake sai tana manzon Allah sai salati da salami gare shi sai ya banza inda a wani wajen شوية فلا فإن كمال الناس بالليل شكرهم ركوع وأوراد كان الكل آلسا هو الأمر طول الليل يسار منشدا كفى نفي أو ذرا لله تنكسا وذلك داء أصله حب أحمد ولست وحق الحب لله مخلصا أماني مناني يا كاري لك بجي ودموع تفور حوائي سلا تفرانا daga gare ko yaushe ina kuka akan ya za a yi a ce ko yaushe ina tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suna kuka akan ko sun saba wa Allah wasu na kuka akan biyayya su ga Allah ko ta cika ko ba ta cika ba wasu suna kuka akan kaza wasu na kuka akan kaza amma shi maulana shawara radiyallahu ta'ala anhu kukan da yake akan cewa me yasa baya tare da manzon Allah a koyaushe shi matsayin da yake hange kenan wannan ne babban burin sa a rayuwa zan faɗi zan waka abin da wani wanda yake abin gantarwa ya faɗa yake faɗarsa a koyaushe alhali zuciyata bashiru yana mai bishara da shi ga mai shiryar da bayi shi wanda ya faɗi baitin da farko yana tuna wani masoyinsa ne ko wata masoyinsa shi ya sa har ya faɗi baitin amma ni in zan faɗi baitin ba wani nake dubawa ba ba wani nake tunawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda baitin ne asirin ba da ya garken tsuntsayen da ake kira durwa har manyoyi da na durwa tsuntsu ne ko tsuntsuwa ce da ake mata kirari cewa a cikin tsuntsaye ba a samu mai gudun ta a tashi ba da kowace tsuntsuwa gudu a tashi duk wannan mawaƙi yake cewa kai garken durwa a cikin ku zan samu wanda zai bani aran fuka cikinsa shi ne har man yu'iru janahu zan sami wanda zai bani aran kafinsa la'alli aliru ko dai ni za tashi ila man kad hawaye zuwa wanda nake so ni in samu a ce na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine burina Wahadi muharar nasu a ce ina magana da fiyayyen mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ga gani gashi yana tare da ni hakika na rasa ta cewa alhali abinda nake faɗa yana nuni ga wannan matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a manzo sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya je gare shi da duban matsayinsa to sai ya ji ya rasa ma me zai ci saboda duk abin da za ka faɗa gare shi gaba yake nan in yau ka ce sallama za ka yi gare shi to me ce sallama ka wanda Allah ma yi maka in ka ce yabansa za ka yi me yabanka wanda Allah ma ya yabe in ka ce wata bukata ce ta ka za ka faɗa to wata bukata ce kake da ita a gabansa sai ka faɗa ai ne karanci in ka je wajensa ba kai ne kake tsayawa bayyana masa ga bukatunka ba shi ne a karatun sai yake bincikawa ya ga to da me da me da me da me da me kake bukata sai ce gaba ɗaya ya ba in ka ga sai an tsaya bayani to ai ba je wajen mai karanci ba yadda a wani wajen shi yake faɗa أذكر هذا في أمر سيدي عليك سلام الله وعليك سلام الله والصالح أجمع يا رسول الله وسي ناسا فدر بكاتونا ko in bari na san na zo wajen mai karanci don yin sa faɗa cewa ina son kaza ina bukatar kaza ina bukatar da wajen mai karanci shine ma yake bincikawa ya ga dami dami dami dami dami dami kake bukata a ce wakaci ɗaya ka ga duk an baka ke yasa kun an wajen manzo Allah me za a tsaya faɗa ne wawan imansa za ka tsaya yi salati za ka tsaya yi salati za ka tsaya yi ambatan bukatu za ka tsaya yi kowanne kace shi za ka ɗauka sai ka ga wannan ya fi ƙarfin nan shi yasa me ke afkuwa sai ya zama ɗan adam ma ya rasa me zai ci shi ne yadda nan mutum shi yake faɗa wa ɗan zambilan wato na rasa ta cewa daga wannan matsayin to fatarani za ka gani halin gani kana gani na asiri wani ni ga yi alhali dangane da abin da nake ciki na yi fana yi cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga ciki na dai zai tafi ka ce gashi kana ganin sa to amma a hakika na yi fana yi a cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa fata lisanan ma ta fi musu abinda zukata take koyewa ya fi ƙarfin a ce harshe ya faɗa abinda nake gani da abinda nake ji a faɗa idan nake a ce manzo sallallahu alaihi wasallam magana ce ko abu ne wanda ya fi ƙarfin a ce za a buɗe baki a ce a faɗa ya duk irin da baki ya kai ga fasaha to abin ya fice haka ni siyarwa ta da noman da nake kirkin da nake da noman da nake sannan duk abin da nake na sana'a ambatar manzan Allah ba ni da ciniki sai ambatar manzan Allah ba ni da wani noma in ba ambatar manzan Allah ba ba ni da wata sana'a sai ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko ciniki ne la tarahu ya buru da har abada ba zai taba kasgaro ba ba zai taba tasgaro ba a rike manzan Allah an rike ciniki babba wanda a gama rashin kasuwa to kai cinikin da ka rike matakar dai ka rike manzan Allah ba za ka rasa kasuwa ba a illan lamari na duniya sai da mun haɗe shi kana ta yi ma a kai amma shi ya ke kula ka yadda wani da ya mace da san wata yake faɗa ne cewa gashi yana gani a duniya gaba ɗaya kamar Allah bai kyau bai yi wani kyau in ba ita ba shi yasa wannan ya sa baya ta wata baya ta kome sai ta ita domin yana ganin gaba ɗaya kyau Allah ya tara mata shi ya sa ma ƙarshe ce amma babban abin haushi ta yi ni ne nake dubanta da wannan idanu amma ita tana duba na bai isa kome ba ra'ana ila fa'arar an siwaha muhibbun la yara hasadan sawaha yace da kan zai fara da damu wannan da kan zai idan ka na tara ka baya raha to da shi ne yake za wahala sai ta sama me yake ba wani yake fara cewa da sanda nake ni kadai ita kawai nake tunawa ina ma a ce ni ma in tana ita kadai tana tunani يا ليت من تمنى إلا حلوتنا إذا حلا حلوة يوما تمنانا misali din shi ne duk sanda yake shi kaɗan yake tuna ta amma idan tana ita kaɗan ba ta tuna su ba san me shi ba amma wannan mai da lamari ga halitta ke amma a mai da lamari ga Allah a mai da lamari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka mai da lamari ga Allah to fa Allah yana tare da kai in ka mai da lamari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai sanar da kai cewa wani ya bai da lamarin sa gaba ɗaya ba ɗaya shi ya sa manzan Allah zai zama yana sadaka shi ya sa wannan ya sa masu hankali masu tunani ya zama suka tsaya rike Allah suka tsaya rike Allah sallallahu alaihi wasallam in ka rike su to ka samu kasuwanci kasuwanci da za a ce ba yadda za a yi a ce ba kasuwanci وذلك بيع لا تراه يهود sai menene ni kam na wadata banitu na wadata bi masjid mustafa da yaba manzon Allah abin zabi na wadata da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na bukatar komai sai san manzon Allah ba na bukatar komai sai yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ni ba na da shi ne wadatuwa ta ta bayyana wannan ne ya sa zuciyata ta zamo a kan ganewa Allah ya sa zuciyata ta gane abin da yake wajibi a ce ai murko da shi za Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne bihi ba na hadi da shi ne shirya ta ta bayyana wal fuadu basir zuciyata ta gane me ya dace a ce an yi da shi Allah ya gane da zukatar mu musamman dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama gaba daya shi muka tsaya ruku da shi
Muhammadu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya ka komai na abin ayaba ne wanda kuma abin ya kone ta ko'ina Muhammadu Mustafa kuma wanda ya fi kowa tsayawa ya goga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake abin zaɓi an zaɓa akan duk wani zaɓaɓɓe duk wani wanda aka zaɓa to bai kai kamar manzon Allah ba
Mukabba Aminu mukaffan wanda yake abin bi za a tashi mutane suna binsa aminu amintacce Hashimu wanda yake an aiko shi bayan duk manzanni sun gabata kun jami'an arsaluhu sabaquhu wa ala shamsi tasbiqul arwahu wata ba dan fa'ayar baraya
Mumuni mai haskakawa ne mai haskakawa ne duk wani haske da aka gani a halitta daga hasken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam
Muhammadu Mukutaru Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne kowa cancantar a yabe shi abin zaɓi ne na Allah Rahimu mai tausayawa ne da Allah ya kiransa bil mu'minin ra'ufur rahim Wahashu wa hashir Wahashu wa hashir wanda za a tara mutane gaba ɗaya gare shi tashi a kiyama gaba ɗaya da za a yi kamar da an nuna matsayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yadda yake a wajen Allah yadda duk halitta ana cewa wane ya isa wane ya isa wane ya isa amma a nan za a nuna wanda ya isan hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a je wajen wannan bayatu na nunuha Musa wa Isa wa Ibrahim fa kullu rama ala ghairihi thumma hayran ana kaga za a je wajen wannan za a je wannan za a je wajen wannan uskur shafa'atuhu bi yawm al-mahshar والعلق في كلب هنالك عشر قتلوا أباه آدم بتحير موسى وعيسى نوحا إبراهيم لكن هو أجلس yake bai isa ba a wajen kullum ta zakara yin filan mariya ta ga ba mu nafsika mu sawa'iya hatta ta hazan nabiyya al-mariya fa da la kima bi muta kima yasa manzo Allah hashuru ne
Siraju fitila ne mai harkakawa Bashiru mai albishir Hamidu abin da ya ga Allah Wanazi mai gargaɗe kuma ya zo da bishara ya zo da nazara ya ayyuhan nabi winna arsalna ka shahida wa bashira wa nazira wa da'i min Allah bi iznihi wa sirajan munira
Alayhi salatu Allahi عليه الصلاة والسلام ليشفع في يوم في يوم liyashfa'a fi ina wannan ne dan in samu a ce manzon Allah ya yi ceto a cikina yawma sama'u tamuru ranar da sama take jujjuyawa ranar da sama take jujjuyawa yawma sama'u tamuru
تسر تسر ta Qur'ani fi zilalika sayyidi ya rasulullah ya shugabana yau wannan shekarar ana cikin rigingimu amma ni na inuwarka inuwarka ta kare ni daga duk wata rigima sai dai inda rigimar a can wani waje amma ni ba waje na ba shi ne sassautar ruhani fi zilalika sai ide fada masu turi wanda ya zama sutura ta ta dore استدام wakacin da suturar wasu da yawa ta kauce wakacin da suturar wasu da yawa ta kauce mutane da yawa sun shiga wani hali amma ni ina nan lami lafiya saboda ina cikin inuwar kaya rasulullah sallallahu alaihi wasallam
يجاور ina makotaka da manzon Allah واو الوزير الفادي manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bi babban matsayi wajen ubangiji mahalicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai babban matsayi wajen ubangiji mahalicci kai ka ce matsayin sa wajen ubangiji matsayin wasiri ne a wajen sarki Allah subhanahu ta'ala bai da wasiri amma matsayin manzon Allah sai ya zamo abu da yawa Allah zai sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wanda wannan ya sa ɗaya daga cikin wanda suka san manzon Allah suka san Allah kuma ita ce sayyida Aisha Allah ya kare ta gare ta ce ba ana rabbuka illa yusabihu fi zalika kai ya rasulullah ni yanda nake gani man ubangijin ka gaggawa yake aikata abin da kake so Allah sallallahu alaihi wasallama an Allah subhanahu wataala gaggawa yake aikata abin da kake so ya rasulullah
فنمت جواره wannan ne ya sa na samu babban kariya فالوزير يجيب ai wanda yake da matsayi yana kare duk wanda yake gare shi wanda yake da matsayi ai yana kare duk wanda yake gare shi irin za a ce wani ƙwararrun kurtun ɗan sanda ta yi koko kurko bai kai ba ya kama ka a ce ga wani aig ya masa waya ko yau kwamishinan su waya kai wannan an sake shi a zai da kai a ba da zai da kai kenan نعم kuma a cikin halitta mai matsayi ya nuna matsayin sa yanzu yanzu nan a abu to ballantana wanda yake da matsayi wajen ubangiji su hana wa ta'ala
وغادي لدلماي Mm.
هو أستاذي ina gogayya da abin da nake sha na safiyar saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurin manzo wanda yake mai shafe kafirci zuwa na ga halar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo ya tuturo min wasu bare bare nasa ya zama wannan bare bare nake ta gogayya da su فدام السرور wannan ya sa farin ciki na ya dore koyaushe ina cikin farin ciki والسرور duk wani abu na damuwa yana bari na, yana tashi daga gare ni duk wani abu na damuwa sai a ga ya tashi ya bari
إذا إذا دربوني idan ya zama halitta abin da yake sa su farin ciki sun tuna mata kyawawa an tuna mai suna salma an tuna mai suna fartana ko kuma a sun tuna duniya ko sun tuna lahira masu neman duniya sun tuna duniya yau gashi an yi sako kudinka a akawun sun kai figa goma ko yau kudinka a akawun sun kai figa goma sha biyar wannan ya sa shi ne kake murna ko kuma kai lahira ka dosa an nuna ma a lahirar tana da wani matsayi inda akan samu a cikin wanda suka doshi lahira wanda zai zama duk a nan duniya saboda gaskiyar su wajen dosan lahirar Allah ya nuna musu kai a lahirar na aika abin da za a ba نعم wani sai a nuna masa ya zai huce ta sirari wani a nuna masa ga irin gidajen da za a ba shi a aljanna wanda wannan hadisai ai sun zo da su zara sallallahu alaihi wasallam an nuna masa gida nawaye ke na umar ne zara ya ce kai na so in shiga amma sai na tuna kishin ka umar shi ya sa ban nan shiga ba shi ya sa bai shiga ba to sai zama a nuna irin abin da za a samu a lahira ga wasu kusho yake idan ya zama wasu cikin bayan allah damuwarsu a kan duniya ne ko a kan lahira abiti madina da shi
to ni farin ciki na babba a ce na yi tarayya a cikin yabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam a ce na yi tarayya a cikin yabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam ina ce masu yabon manzon allah to ni wannan shi ne babban abin da nake nuna da shi
a nishi biyar ina ɗeba haso da manzon Allah ina ɗeba haso da yaban da nake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a alfiti madawa ko yaushe ba ni da aikin yi sai saka yaban manzon Allah
fayauni dubuni da shi wannan yasa yini na sai in ganshi gajere albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani yana damuwa wa har yau azhar ba ta yi ba har yau da asar ba ta yi ba ni da na sai ya zama gajere albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama ya zo ya huce ban san ma ya huce ba
wala ni ya min kurji ka sa abin da yake sa ɗan adam ya ringa tuna lokaci to gogayya da damuwa a lokaci gogayya da damuwa a lokaci shi ke sa kai ne ana bu an ce zalle sai ka ja ko jibi ya sa sai ka damu da lokaci ko kai kake ne an ce za a ja ko jibi sai ka damu da lokaci bara mu kai bara mu kai kada cikin damuwa kada cikin damuwa karfe nawa yanzu karfe nawa yanzu amma wanda ke cikin farin ciki sai ka ce zo ya wuce ya sa mai bacci wani lokaci sai ya taima maki yanzu ma wani kika za ya yi saboda tuzuruwa an yi bacci damar ɗaya daga cikin fa'idodin da Allah ya kaddara ɗan adam mai bacci shi ne zai ya shafe bakan ciki bacci tsorewa yana mantar da bakin ciki da a ce dan adam irin yadda yake gogayya da bakan ciki ba bacci to wani ba zai iya shekara sai bakin ciki ya ga bayan rayuwa ba ma bakin nan sai zamo ya shafe bakan ciki ya zama kuma bakin ciki ya kai inda ya kai sai zamo bakin ma ya gagara ko abu ya kai yadda ba a so Allah kare musulmi Sai yi bin bin hashimi kasiru yini na zai zama kai daidai albarkacin manzon Allah ba hashi wani iya dare na yin ƙoƙarin shauƙi ilai saboda bai ganta da ke a cikin daren masauran farin ciki dare na gaba ɗaya cikin murna yake wuce ni
yi ɗaba a wani albarkacin manzon Allah shekaru na sun min daɗi wa ɗaba shekaru watanni na ma sun min daɗi
mawutu bi izzar guda ya hazo da ni shehu ya ce albarkacin manzon Allah na shafe isar waɗanda suke cewa sai sun ga ah, rubujewar lamari na wanda suke cewa za su taɓa da ni mahautu bihi isar guda ya hazo da ni na shafe albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isa wanda suke cewa sai sun taɓa da ni masu cewa sai sun ga bayana a lokacin manzon Allah duk da kamar da suke da ita na ga bayanta.
yurabbi umurin arifi da Ai daman lamuran masana Allah tana komawa ne ga Ubangiji. Yau ne san Allah, alamar sanin Allah mai da lamari ba Allah. So yawa a yanzu akan yi da awar sanin Allah, amma ba san Allah. Dan da an san Allah sai a mai da lamari gare shi. Yadda na shi yake faɗa. Ya rabbi umurul alifi da tasiru. ala na'am laita shi ne kai ya za a yi san me ya kawo haka har yanzu na tura a ran yanzu sauran mutane suna ganin abin da nake gani mutane ko suna ganin ni abin da ake nuna min walakin shuhurin alimi sai dai zukata na bayan Allah kamar kabari ne wanda ƙure asiri ne wani abin da ya gani ba ba zai faɗa ba yadda abin da ya shiga kabari ba a nunawa da a ce ana nuna abin da ya shiga kabari ai da ba saba wa Allah ba
hal mustafa ma qad ra'aytu kai sai abin da kuke hange duk wani abu da kuke hange ko kuke gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin zabi na Allah ya shafe shi gaba daya
wa innahu hakika manzon Allah sadu siraji ya zo da fitila fi biladi da yake haskaka baki ɗayan ƙasashe na duniya duk wani tsari tsarin manzan Allah ya zo ya shafe shi sai dai abin haushi mutane da yawa ba sa ganin haka Ah, ba sa ganin wannan fitila da ta zo ta shafe duk wani duhu sai ya zama su Allah bai ba su idanun ganin fitila ba bai ba su ida- idanun ganin haske ba a nan sai mu rika ganin cewa ai da makafi da kawo da Allah an rana ta fito zai ganta ba zai ganta ba sai dai kuma ya shiga da ɗan zafi ya ji zafin da ko eh to da lawa rana ce duka dumin ranar muna ji amma zai ga haske ba ganin haske amma mafiyan mutane makantar su ta fi makantar makafi don da Allah ke faɗa ne fa ina la ta amal nafsa wa la ta amal ruhu da tihe su mutane da yawa hasken da na manzon Allah shi ne ba sa gani wanda yasa har suke ganin bata daban-daban da ake sun ga hasken manzon Allah sai suka cewa hasken manzon Allah ya shafe duk wannan bata wai na wata bisilajin fi biladin yuniyu
ألم يقسم قرب المسلم alam ya rasimin al'urba a shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai karya larabawa da sun ji sun gani sai sun ga bayansa ba sai sun ga bayan addininsa ba an fahama amruha wanda yake abin ganin girman lamarinta larabawa da suke takama domin irin abu jahal sanda za a yakin badar yana cika baki ana ba shi shawara dalilin da ya sa ka fito ai abin ya samu ta hanya mai sauki ka fito ne don ka kare rundunar a mata a ayarinka to ga ayarinka sun tsira ka koma gida mu amma yake cika baki haba mun wannan fitowa za mu koma ai sai mun je duk duniya ta ji labarinmu ai mana waka ai mana kiɗa a shagiya ai me duniya ta ji tsoronmu amma da ya je me ya faru ga wasu aka bari a wajen ga wasu aka bari a wajen shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam ya karya larabawa almufahama amruha wanda ake ganin girman lamarin su
وأسأل أذنه a wanda suke ba larabawa ba ashe ba su kaskan da kai gare shi ba والفؤاد قريب alhali zuciyarsa da zuciyar mabiyansa suna cikin nutsuwa to salil urba idan kana so ka ji labarin irin abinda manzon Allah ya yi, ka tambayi laraba wannan an badare daga irin kamsa wanda aka yi a yakin badar وبتين ba da yadda aka kamsa a ranar kodin maka وكندر da yakin ganuwa yakin da aka yi kafirai suke ganin a wannan yakin ai sun gama ganin bayan musulunci da musulmi an kewaye madina ta ko'ina inda ya rage za a shiga ma da kyar musulmi suka tsaya haka rami don su kare kansu daga shigar kafirai amma a ƙarshe me ya faru kafiran nan su suka gudu da kafin waladin lahun lalzina kafaru bi gaibin lamin na luhaira wa kafar lahun mominin alfita wa karin lahun ƙauniyyar aziza
وجاءوا مدين irin abin da kafirin suka ɗanɗana fi zirin gobe a wayannan yaƙe-yaƙen yana da ɗaci sun ga abin da ba sa so
وقد رأوا الجيبان مكة kailuhu hakika da haka manzon Allah sun firgita kafirai a tsakiyar Makka wakati da saba zaton za a zo musu ba sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka ya shiga Makka ba da wani yaƙi ba Imamu Abu Bilal a Imamu Razin al-Aqi tutar mai gargaɗe ga halitta ya ɗero yana karkaɗawa ko a saman sararin Makka ga shi an kafa tuta a nan an kafa tuta a nan an kafa tuta a nan ta manzo sallallahu alaihi wasallam
وسايبوا الشوم الصغار sha'abul humam wanda yake babban abokinsa sadauki mai matukar himma
وزير wanda yake mai taimaka masa babba
وثيق لدى الآراء ajibu shine sayyidina abubakar wanda ake wa lakabi da ajibu ladal ara ifahum shehu shine mai ba da shawara ga manzon Allah yayin da duk wani abu ya zo duk wani abu ya zo so da yawa ga manzon Allah ya shawara da kowa sai ya yi shawara da sayyidina abubakar
وثالثهم بدر na ukun so shine wanda yake wata mai haskaka duk wani ruhu صارم الإله wanda yake kan sakali mai sare kan abokan gaba habibi masoyina ba za ni nuni na amiru wanda shi ne farko wanda aka wa lakabi da amirul mumini shi ne sayyidina umarul faruk allah ya kara ta gare shi da baki ɗaya sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam
wa duk wanda ne zai taɓa wani cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam to ya sani mun raba tafiya da shi wani mushirkan rari la salama ya shi ya faɗi kankan sabon manzon Allah ya ce din nasa gaba ɗaya inda wani jafa alai salatu lahi wa sahabi ajma'a salatu lahi wa sahabi ajma'a shi yasa kowani ya ce zai taɓa wani cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya fi mu ɗauko hotunan shehu yana liƙawa ƙarya yake ba da shehu ba ne ina da shehu ne sai za ka tsarin shehu a su sabon da Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya sahabban da Allah ya yi musu gaskiya ya yadda da su sun yadda da shi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه to wa Usman sai kuma sai da Usman zunnurai ne wanda ake wa lakabi da zunnurai mai haske biyu dan ya auri ƴaƴan annaba biyu ya auri sayyida ruqayya ya auri sayyida ummu kulsum
hafizu zikiri gwani a wajen haddace Qur'ani sai da Usman yana cikin gwanayen hadda Qur'ani a cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya bar masa ambato mai girma a gaba da Qur'ani ya zamo a zamanin sa ne aka rubuta shi aka tantance shi har ya zamo an yi masa laƙabi da Musafu Usman
wa atamma minhu lil aminu hakika cikakkiyar biyayya ta cika daga gare shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana usman ya nuna biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi biyayya ga manzon Allah sanda aka je Hudaybiya manzon Allah ya tura shi wajen mutanen Makka mutanen Makka suka ce su kam ba wani dalili da zai sa su bar annabi ya shigo Makka amma shi musulman in yana so za su kyale shi ya dawafi za a sai na su ne ta hawa zala bai dawafi ba wani dawafi zai wa ba an ya rufa bil baiti izlan yadda minhu ila nabi fina fada za ku an hadi bai ati riwani yadu annabi min nabihi bai ra'u adau inda hukara a fatil a'mal bi tarki habba zaku da babu ila sai dai a musiri yake faɗa ko shi ya sa sai da na usman kakkama minhu lil amini ko cikakke biyayya ta zo gare shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa sinu rasulillahi sai kuma wanda yake tago dan uwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysu bidai wanda yake zagi abokan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa kullu kamiyya Mhm.
atahu jahil duk wanda yake takamar cewa shi ya sa kayan yaƙi sadauki ne wanda yake ya sa sa- kayan yaƙi kamiyu wanda yake sadauki ga shi kuma ya sa kayan yaƙi wanda jam'insa kumatu duk wani wanda yake takama da iya yaƙi ga kayan yaƙi kan a samu da yadda wajen sai da na ali da zuru zai zamo kamar taguwa ce da aka soki zai zama kamar taguwa ce a bayan kayan sai da na ali zai ga bayansa
bisiri yumu ya rabbi sarfi kuban ya ubangiji ya ubangiji muna roƙonka azzakatin asirin wa'annan bayi naka manyan halifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kore duk abin da yake damu ka kore duk wani wajen ciki na
ala ragimi man walil ibadi dawi bisa duk maza'ancin wanda yake mai yawan yaudara mai yawan ruɗi ga bayi muna roƙo ya ubangiji albarkacin wannan bayi naka Allah ka yayi mana duk abin da yake da Allah ka yayi wa dukkan musulmi duk abin da yake damu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka yayi mana duk abin da yake damu irin rashin kasuwanci irin tsada da kaya da ake fuskanta Allah ka yayi wa bayan Allah Allah ka yi rubuta hannayenmu a wannan waje Allah ya ƙara sauka da albarka ainihin mai gidan Allah ya jaddada rahama a gare shi jagorarsa sai kuma da lawan hafiz Allah ya da rahama a gare shi da dukkan iyalansu da dukkan jama'arsu baki ɗaya wanda muka tare a nan Allah ya sa mu samu karɓuwa wajen maulan mu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allah ya sa mu samu karɓuwa wajen shehu Tijjani Allah ya sa mu samu karɓuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya biya mana bukatu kowa a cikin bukatunsa na alheri Allah ya biya ita marasa lafiya musulmi Allah ya yi musu wanda suka gabata Allah ya jaddada rahama gare su wannan unguwa Allah ya ƙara ɗaukaka ta Allah ya ƙara kiyaye ta haka nan sauran ungoyinmu haka nan sauran gidajenmu haka nan sauran garuruwan musulmi gaba ɗaya Allah ya mana tukwici ya karɓa samun karɓuwa a wajensa Allah ya mana tukwici da samun karɓuwa wajen bayansa na ɗaukaka alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وغلق الخاتم لما سبقنا بسلام الله ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الخير والبين والجنة والإسلام والإسلام فتر الخير على نفق الإسلام ويرس سمعنا ذلك عبار وعليهم سيدي علي dukkan shirin Ibrahim ɗan wajen sai da kuma hali kada ku su barka da zuwa ga baki da duk saurin yan uwa a nemi su marhaba kamar yadda muka sani makota mu nemi su fatan alkhairi a ainihin sharu umar ɗan shirin ɗan alhaji muhammadu da shi iyalansa da yan uwansa allah ya musu albarka da za mu ji kalmatin shukuri daga malam muhammadu malam dallaji
alhamdulillah Allah ya saka da kai sai Allah ya ƙara lafiya mun ji jawabai sai nake tuna baitin shehin Murtaniya yana cewa da shi Ibrahim alayya rabbas ta haƙan ayyatan bisi a shehu tarbiyatin am shehu tadrisi يوما تميل إلى التقييد أو نذر يوما ويوما لتسديد وتأسيس أنت الذي بك الوصفين مشتغل لله ذرك يا عدو إبليس mafi yawanci ɗan faida idan suka taru magana akan shi Ibrahim zukatansu ko tunaninsu ya fara a dinga yi musu magana kan abin da ya shafi shi Ibrahim a cikin makamatinsa da ma'arifarsa da buduninsa sai riba Hamadu ko yana cewa Shehu Ibrahim idan za a yi magana a kansa a wannan lokacin da muke ciki a yi wa mutane bayani akan zahirin Shehu Ibrahim haka ne zai sa su fahimci Shehu Ibrahim din sai su kai gaba da nesa shi yasa shi ma ya ce shehu ka rikita ni mutukar rikitarwa a shehu tarbiyatin am shehu tadrisi wa kai shehin tarbiya ne na zuciya ko kuma malami ne da yake koyar da karatu yauman tabiru ila taqili aw nazari wata ran a ganka kana haɗa littattafai kana bincike yauman wa yauman li tasbihi wa taqdisi wata ran kuma a ganka ka haɗo don tasbihi da tadalisi da zikiri a ganka ya cikin zawiya an tallafi bikin da wasu ne mushtahirun ka shahara da waɗannan sufofin shi ibrahim lillahi da ruka ya hannu wa iblis ya ce saninka da gane ka ce ubangiji ya kai wanke yin iblis a diwani shi ibrahim ya faɗi irin wannan cewa shi wanke yin iblis ne lokacin da ya je jamra zai jifan shekan sai aka ce ko a kuskure sai aka jefe shi shi ne yake cewa ramauni na da ramil shimali fa akhtahu ana bidda iblisa ana bidda iblisa wa lam aku abrahu ramauni sun jefe ni la da ramil shimali a wajen jifan shekan fa akhtahu suka yi kuskure ana bidda iblisa ainihin kishi yake iblis ne iblis ake jifa amma ya sa sun kuskure sun jefe ni to shi sa shi ma wannan shehi murtala ya kara tabbatarwa shehu ibrahim kishiyar shedan ne duk abin da shedan ya shirya na batar da bayi to shehu ibrahim da himmin manzan allah zai rusa wannan abin kamar yadda shehi yake faɗa yake cewa shedan hankalinsa da shedanu yana tashi musamman lokacin da suka ga mutanen kirki suna ɗora bayi akan hanya madaidaiciya kuma musamman ma lokacin da suka ɗora bayi akan hanya ta kaitacciya da ta da su ga Allah shi Ibrahim ku shi ne wanda yake a wannan zamanin in ka bi shi ka bi koyarwarsa hanya ce shortcut mai sauki za ka samu yarda Allah za ka samu tsira a rayuwarka ta duniya da ta lahira Allah ya saka wa shi da alkhairi Allah ya kiyaye mana shi da abin da ya kiyaye alkur'ani Allah ya amintar da shi ya kare shi ya kara albarka a cikin rayuwarsa kowa Allah ya saka masa da alkhairi assalamu
alaikum
shi a wani sani ne ya karma da sai a ba sai ya gari sai shi ba alhamdulillah muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala sai mala abdullahi wais Allah ya saka mu da kuma ni kalmar da zan yi ita ce yadda wannan bawan Allah kullum yake ta fama baya gajiya da sai mu to dinga hawa sai ta ba daidai ba ne bayan an yi karatu an faɗi yadda abu yake kuma kai ka je ka bi son zuciyarka amma wannan muna taimakon Allah ku da yadda shi bai fari ya mana addu'a ina cewa wa ya rabba jibril al-amin tasabbitan quluba ulai ala sunnati hadi quluba ulai ولا يبتلينا الله بالزيت والهوى نعيش على البيضاء ليوم القيامه abin da ya sa wannan addu'a kullum a majalisi irin wannan muke mai fata da yawa za ka ga mutum daga tsirke shi da shi kwayo ne amma sai ka ga ya kusa ko ya bauɗe da wani abu daban ko rashin sanin shehu ibrahim din ne shi ne nake tuna mana cewa shehu ibrahim ba duk abin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya a kansa a kan sai sannan daga baya shehu ibrahim ya yarda da al'ayyamma al-musahibi daga kan abu hanifa da ainihin imam malik da ainihin imam shafi'i da ahmad bin hanbal waɗannan shehu ya yarda da su kuma sannan shehu ibrahim na shehu tijjani ne kamar yadda shehu tijani na shehu ibrahim babu wani farki a nan saboda haka kullum abin da shehu tijani ke faɗa wannan abu shi shehu ibrahim ya kai saboda haka muna fatan a dinga takatsan san kuma ku dubu littattafai na hadisi tun daga kan imam al-bukhari da muslim da tirmidhi da abu dauda da nisa'i waɗannan da yau rashi da ake fara ibn maja shau ibrahim ya yarda da su kuma a kansu yake kuma waɗannan shugabannin nan da shau ibrahim ya rika idan dai cire shi guda na daga cikinsu kowanne ya rayu ya kuma mutu a cikin karnan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa shi ne kayar umur tunda nan ya yi hadisi cewa kayar nasi kami sun mallazina ya nuna hun sun mallazina ya nuna hun saboda haka yau malamai sun kirga shekara ɗari uku waɗannan duk waɗannan malamai da suka haɗa wannan abu na faɗa yanzu da su imamu malik da su imamu abu hanifa da ahmad bin hanbal da shi imamu bukhari duka tsirayen su mutu shekara ta yi uku ba su ba saboda haka mai taka tsantsan saboda akwai abubuwa da suke tasowa ba kyau kuna duba cikin wasan kuna ganin maganganu maganganu maganganu marasa daɗi kuma mutum kamar ya cewa ba cewa ba ne wallahi saboda haka taba bayan Allah ba karamin bala'i ba ne wannan addu'a da shi Ibrahim ya mana to mu dama kulari ne fada ita kulari ana ishara da ita ga waɗannan ana ishara waɗancan to mu ne waɗancan din Allah ya tabbatar da zukatanmu akan sunna kuma Allah ya ƙara mana soyayya kuma shi shehu bala abdullahi Allah ya ƙara masa lafiya الله يقرا من صلاتها الله يقرا من صلاتها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اولك والخاتم لما سبق نازل الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله
yanzu da bashi